بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na lahadi 22 ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da biyu ga watan februari shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al من افتراءات السماوي الضال القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba, a bayan da Malam ya ƙare mana bayani akan irin fatoyin da imamai a imma na ahalul baiti suka yi a kan aƙidan 'yan shi'a da su kansu 'yan shi'an da bayyana cewa su ahalul baiti tun da kan na alhakan duka to ba su tare da 'yan shi'a a kusa ba su haɗa aƙida ba a kusa ko a nesa ba su haɗa komi ba hasali ma mun karanta da kuwa nan ɗaya daga cikin manyan malaman 'yan shi'a a tabaristan yana karantarwa sai ji wani ya yi ƙazafi ga sayyida aisha Allah ya ƙara mata yarda nan take ya ba da fatawa ya ce a fille mai kai suka ce ai wannan yana goyon bayanmu ya za a yi haka ya ce a'a wani irin goyon bayanmu ne da yi ma annaba ƙazafi ai cin mutuncin aisha cin mutuncin manzon Allah ne wannan shine fassaran cin mutuncin sahabban annabi cin mutuncin manzan Allah ne don masu iya magana suna cewa anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi kaga mutum kakka bata lokaci wajen tambayan shi wane ne ka bincike da suwa yake mu'amala fa kullu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi duk wani da kaga yana a mu'amala da abota da aminantaka da wasu to Allah sai hali ya yi za su yi abota in bai halin bai haɗe ba ku ba su taɓa yi ba to idan sahabbai suka zama mutanen banza to kenan kai tsaye wannan sunan suke son su laƙa ma annabi a billahi annabi ya fi ƙarfin haka annabi mutumin kirki ne sahabbai ma mutanen kirki ne shi yasa sai zaman su sai ta ɗaya cif Allah ya tsare mana imaninmu daga cin mutuncin annabi da aminan shi da iyalan gidan shi Allah ya kare mu daga dukkanin musibin da zai gurɓata addinin mu mu waye gari mun yi hasaran imani. Malam ya ce, Za a bayyana mana maganganun magabata na ƙwarai, malamai da waɗanda suka biyo bayansu dangane da wannan muguwar aƙida ta shi'a. Wafi ma yali ta'ifatun min aqwalihim fi zalika, cikin bayanan da za mu tasa a gaba yanzu muna biyawa. gayyan wasu bayanai ne na malamai da su gabata a kan ‘yan shi'a. Na farko, ƙaulu alƙamata bin ƙaisin annaha'i, magana alƙama ɗan ƙais annaha'i rahimahullah, wanda shi wannan alƙama ɗin ya rasu hijira na da shekara 62, shekara ɗaya da kashe Hussaini ya rasu. Sau da Hussaini ya yi shahada hijira na da shekara 61 mun gano wannan da kyau ku to shi wannan da kashe Husaini da shekara ɗaya cif ya rasu mala ya ce rawa abdullahi ahmad bi sanadihi an sha'abi an alkama qala alkamatu ya ce لقد غلت هذه الشيعة في علي رضي الله عنه waɗannan 'yan shiya da ke da awon goyon bayan ali sun fi wuce gona da iri kama galatin nasara fi isa maryam kamar yadda kiristoci suka wuce gona da iri dangane da isa ɗan maryam kiristoci sun wuce gona da iri har suka kai isa matsayin da ya fi ƙarfin shi suka ce shi ɗin nan allah ne wasunsu kuma suka ce ɗan allah ne to haka waɗannan 'yan shi'a da suke da'awan goyon bayan sayyidina ali su ma suka wuce gona da iri har suka kai suna da'awan cewa aliyu allah ne wannan ya kai ga sayyidina ali ya kunna wuta ya babbake su Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Wannan bayani mala ya ce ka karanta littafin as-sunna li Abdullahi bin Ahmad a mujalladi na biyu shafi na 548 wa qala al-muhaqqiq malamin da ya tahqiqin littafin yace isnaduhu sahihun. Na biyu qawlu Amir Sha'abi rahimahullah Allama al'amir ash-sha'abi Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Shi kuma ya rasu hijira na da shekara ɗari da biyar. Nukilat anhu a tharun kathira, an ba da labarin bayanai masu ɗimbin yawa da ya yi fi zammin rafida dangane da zargin ‘yan shi'a, wa kana min a'arafin nasu bihim, shi wannan Amir Ash-Sha'abi yana daga cikin malaman da suka fi kowa sanin suwaye 'yan shi'a da illansu da kuma abubuwan da suke tattare da shi na ɓanna. Malai ce zakarahu Shekul Islam undur min hajjis sunna a jiz'in farko shafi na 22. Wa min hadhihi al-athar daga cikin waɗannan atharai ma rawahu abdullahi bin ahmad akwai abin da abdullahi ɗan ahmad ya ruwaito wa gairuhu da wani shi anhu annahu qala inda yake cewa ma ra'aytu qauman ahmaqa ban taɓa ganin mutane dolaye mutane wawaye mutane shashashai mutane waɗanda suke ba su da kan gado mina shi'a waɗanda suka kai 'yan shi'a ba ana waɗannan siffofi na dolanci na gabanci na saunanci na banzanci gaba ɗaya ya ce bai taɓa ganin mutanen da suka kai su ba za ku gazgata shi a irin abubuwan da muke karantawa a cikin as'ilatin kadar shababa shi'a ilal haq irin yadda suke tibka da warwara da faɗin maganganu marasa kan gado da tsari da saiti maganganun da ba su daidai da hankali ba ballantana ilimi Allah ya kiyaye. Wannan magana Mala ya ce ga karanta littafin As-Sunna na Abdullahi ɗan gidan Ahmadu ɗan Hambali a juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da arba'in da tara wa akhrajahu al-khallal fi sunna khallal ya fitar da shi a cikin as-sunna a juz'in farko shafi na ɗari hudu da casa'in da bakwai واللالكائي الإمام اللالكائي يبتد ونن بياني في شرح السنة في شرح السنة المجلد نبقي لمبا مسألة تدبو ديا دريه دود ستين ديا وأنه رحمه الله أنه قال daga dai amir sha'abi Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce, Lau kanati shi'a minat tayir, da ‘yan shi'a’ suna cikin tsuntsaye ne, lakano raf da ungulaye za su zama. Mun gano wannan da kyau ku? Da ungulu za su zama. Shisa yana daga cikin kuskuren da ake fassara sunan ungulu da larabci a ce mata ba sunan ungulu jallala ba. Shisa wanda ya shahara da faɗin jallala shine mai iziya. Da ya ce jallala sai ce kullu hayawanin kowace irin dabba ya sta'amilun najasa wanda ke cin najasa ita ce jallala hakka zin gidanka kun gano wannan da kyau ku to su 'yan shi'a da a ce cikin gayyen tsuntsaye suke to kai tsaye za a ce to angulaye ne su ina fata mun gano wannan da kyau ka je ka zauna a yi maka bayanin matsayin ungulu ina fata mun gano wannan da kyau za ka yi mamaki za ka yi mamakin malamin nan ya san 'yan shi'a da ya siffanta su da ungulaye kuma wannan ba zai baka mamaki ba idan aka ce maka 'yan shi'a na zagin malaman musulunci magabata sau da kaga tsawon ɗaruruwan shekarun da suka kwashe malaman nan suna masu da ran mikiya kuna fahimtar wannan da kyau jama'ar annabi akwai lokacin da al'imamul a'amash yana zaune kawai sai ji magana na tasowa kuma yawai ga gaba mai bai game maganar ba sai ce ba wani bane aljani ne ce wallahi yunwa nake ji bawan Allah ka taimake ni da abin da zan ci ya kawo abinci ya bashi ya ce ya koshi sai ce to gaskiya ni kuma yana tambaya ya ce wai shin wai ku aljanu a cikin ku akwai irin waɗannan karkasuwan ƙungiyoyi da rarrabuwa na mutane kuma a cikin ku ce kwarai da gaske akwai sosai muna da ƙungiyoyi da aƙidu iri-iri sai al'imamul amash ya ce, To ciki wata ƙungiya ne cikin ƙungiyoyinku mafi sharri, sai ce rafida ‘yan shi'a. Mun gano wannan da ke ku ce ‘yan shi'a, yasa an kaga ƙila an buga aljini ya shiga jikin mutum ya ya fita, in ya ce musulmi ne shi ka tambaye shi zai gaya maka. Ina fata mun gano wannan da kyau, in yi maka taƙiya ka ci gaba da zuba mai karatu in yi ji ayan Allah na ɗanɗasan shi zai fito ya gaya maka rafidi ne ina fatan mun gane shi sa su mafiya sharri ne duk inda suke ya ce in cikin tsuntsaye ne wallahi ungulaye za su zama waƙala ya ce nazartu fi hazil a hawa ci na lura da duk waɗannan ƙungiyoyi na 'yan son zuciya kun gane wa kallamtu ahalaha kuma na tattauna da su da abubuwan da suka kunsa falam ara qauman aqalla uqulan min al khashabiyya al khashabiyya yace wallahi ban ga mutane mafiya karancin hankali irin khashabiyya ba mala yace min asma'ir rafida al qadima yana daga cikin sunayen 'yan shi'a na dauri na da malaman da suna ce masu khashabiya ‘yan katako. Kala Shekul Islam, Ibn Taymiya Allah ya ji ƙanshi ya ce, Kama kanu yi sammuna khashabiya, liƙaulihim ba kasance ana kiransu khashabiya ba sai don maganansu da suke cewa, Inna la nuqatilu bis-sayf mu ba ma yaƙi da takobi, illa ma imamun ma'asum, sai imami ma'asumi ya bayyana za su, faƙatalo bil khashabi sai suka riƙayin yaƙi da katako, su za su yaƙi takobi shi sa ba za su yaƙi Isra'ila ba kwata-kwata, har sai mahadi ya zo ba nukiliya suke da shi ba, in akwai makamin da ya fi nukiliya musiba ba za su yi ba. sai dai za su iya ɗaukan makami komin illan shi su jefa mu musulmi a daidai lokacin da isra'ila take cin karanta ba babbaka a yankin musulmi na Filistin da lebanon ta mamaye ɓangaren ƙasan misra da ɓangaren syria da jordan duk waɗannan tuddan golan ɗin duk ta bi ta mamaye su musulmi suna ɗanɗana koɗansu a daidai lokacin nan ƙasan iran tana da makamai 'yan musiban da za ta iya antiya ma isra'ila ta iya ƙwatan musulmi a nan amma ba su je ba sai suka shekara kusan bakwai zuwa takwas suna yayyafa bama-bamansu a kan musulmin iraki gano wannan da kyau suka dinga wuta a wajen nan a ce inda a ce ƙasan iraki in shi'a sun fi yawa iran ba za a je tana masu ruwan wuta ba amma da yake mafi yawancinsu ahalu sunna ne to shi kenan shi sa sai suka kwashe wannan lokacin suna ta zuba masu bama-bamai a masallatansu a makarantunsu a kasuwanninsu a gidajensu da dukkanin wajen mu'amalolinsu ta ma lokacin da aka waye gari amerika tana son ta danka mulki a hannun 'yan shi'an iraki sakamakon alkawarin da ke tsakaninsu cewa kumara mana baya mai iya cin sadam da yaƙi mu kuma za mu danka mulki a hannunku kuma suka mara musu baya don a yaƙin farko da suka tara taron danginsu sun iya yaƙen sadam ne sun yi yaƙe-yaƙen sun tafi ne amma da suka koma suka haɗa kai da Iran suka kira masu manya-manyan malamai da manya-manyan 'yan boko na 'yan shi'a makirai na cikin Iraki aka yi alkawara da su da waɗannan Yahudawa na yammacin duniya akan cewa ku yi ƙoƙari a ɗan ɗaga mana ƙafa mu kuma za mu ɗaga muku. To, da aka tashi ana son za a ba da mulkin, to sai aka yi ta propaganda cewa ai Iraki 'yan shi'a sun fi yawa. iraki yan shiya sun fi yawa wannan sai da ya tabbata a kunnuwan masu saurare tukuna domin in ba a yi wannan ba aka ɗauki mulki aka ba su to in ƙalu sunna sun yi tutsu ba su yadda ba to za a ce e don me za a ba minority daman su juya majority to da aka wannan propaganda shine suka iya samun daman abin da suka yi amma bayan da za a yi a ce shiya sun fi yawa ƙasan iraki a ce irin kama karyan da Saddam ya kwashe shekaru barkatai yana musu wai a ce wai a zauna lafiya jama'a mun gano wannan da kyau ko kai dai ka san irin yanda suke domin ka dai ga na ku zai yi haka ya faru ne ya ba zai taba yiwa ba yasa waɗannan mutane kaji wasu ba sa yaƙi da takobi sai mahadi ya zo ko kuma in akwai wani imami daga cin a'imman su ma'asumi to za su yi amma in ba haka ba to sai dai su riƙe katako amma kuma sun rike bindiga akan musulmi a Sokoto lokacin da suka kai hari wajen malam dan Meshiya kun gano wannan da kyau ko dama su ta'addancin su akan musulmi suke yi su kuma kafirai su sha shagalin su shi yasa waɗannan mutane ko zama alal hazar Allah ya sa mu dace wannan bayani malam ya ce ka karanta minhajus sunna juz'in farko shafi na 36 Mala yake cewa wa anhu annahu qala har ila yau dai daga Amir ne Sha'abi yace Law shi'tu an yamla'u hadha al-bayt dhahaban wa fidda ala an akdhiba lahum ala aliyyan la fa'alu yake cewa law shi'tu da zan su an yam an yamla'u hadha al-bayt dhahaban wa fidda ‘yan shiya su riƙa kawo min kuɗi, kun gano wannan da kyau ko na zinare da azurfa su cika gida da shi fam, ala an akziba lahum ala aliyin, cewa in ƙirƙiri ƙarerai na kambama daraja da ƙiman sai da na Ali, lafa'alu za su kawo kuɗin. Wa kana ya ƙolo laukanata shi a mina tsayir, ya kasance na ku sani inda ‘yan shiya tsuntsaye ne lakanu rahaman da ungulaye za su zama walau kanu minad dawab da kuma dabbobi ne za su kasance mala ya ce lakanu humuran da jakuna za su zama kun gano wannan da kyau ku ka kalli dai ungulu da kyau kuma kalli jaki da kyau duk wanda ya san jaki ka san jaki aure ku eh kuma ka san ungulu ku to ɗabi'ansu iri ɗaya ne ina fatan mun gano wannan da kyau za a zo za a same ka sun san abin da ka faɗi ƙarya ne ƙarya kake zindiki amma za su iya baka duk abin da kake so don wannan ƙarya kuma sun sani ina ba ta mun gano wannan da kyau shi an kenan ai sun sani za ka faɗi magana za ka ce masu ai wannan maganan ta taƙiya ce amma wala ɗan shi sai ƙara rayuwar shi yana aiki da ita a matsayin addini ba dole a zaune da musulmi a bayyana mai gaskiyan al'amarin mutanen cewa ba addini suke yi ba in ba ka ba sai ka yaudaru ka je ka mutu kana ganin musulunci kake yi sai ka shiga hannun Allah sai gane cewa ashe ba musulunci kake ba shigantaka kake yi Allah ya sauwaka wannan bayani mala ya ce akhrajahu lalaka fi sharhi sunna a mujalladi na bakwai lambar matsala ta 1667 kaji inda zai ya dayyama alƙarya sa cika mai gida da zinari wallah za su idan sun san shi karɓaɓɓe ne cikin al'umma haka suke yi idan suka zo suka same ka cikin al'umma kai mai ƙwazo ne kana da hikima to za su yi duk yadda za su yi ka zama kai kayan aikinsu ne in ba ka zama mai hazaƙa ba ko sai ka gama annabi da addinin musulunci ɓanna ka gama rusa mutanenka gaba ɗaya ka rusa kanka sannan da gaba sai ka farga yadda gaba ɗaya ba ka rusawa haka suke za su iya baka duk abin da kake nema na duniya duk wani abu na kwaɗe za su iya haɗa kai da kai da wannan abin ya cin magaci Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa ƙala yake cewa uhadhirukum al-ahwa al-mudilla ya jama'ar musulmi ina mai tsoratar da ku soye-soyen zuciya mai batarwa wa sharruha ar-rafida cikin waɗannan al'ahawa soye-soyen zuciya masu batarwa mafi sharri su ne shi'a wa zalika anna minhum yahudan yaghmisuna al-islam litahya dalalatuhum yace domin a cikin sa akwai wani bayahudi wanda yaghmisuna al-islam yana kokarin dulmiyar da musulunci domin ya rayar da wancan batattasu ma'ana so yake ya kwashe gaba daya ya kai shi dulmi yadda shi ya hallakar da shi a ƙasan teku kaf sai a waye gari yahudanci ake a madadin sunan musulunci kun gane wannan sai ka ɗauka musulunci kake amma kuma yahudanci kake saboda ya ji ya dulmi yadda musulunci babban buƙatan yahudawa kenan babban buƙatan su kenan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko in gaga irin ɓannan da bashar al-assad yema musulunci a ƙasar syria da ƙasar lebanon za ka yi mamaki to amma za ka ce me yasa yanzu turawa suka juya masu baya dama su haka suke ai saddam ya yi musu duk abin da suke so ai kaga irin sakamakon da suka yi mashi in ka ɗauko mubarak na misira duk abin da suke so yi masu yayi amma kalli irin sakamakon da suka yi mashi ka ɗauko zainul abidi na bin ali na tunusiya duk abin neman su yi masu haka abdallah salih na yaman duk abin da suke so ya yi ku kalli irin yadda gaddafi ya ɗauko da tsiwa amma daga ƙarshe je ruku a gabansu ya bi su gaba ɗaya ji sakamakon da suka yi masu to kalli yanzu yadda suke ma bashar al-assad kun gano wannan da kyau ko sun gama cin moriyan gangan ne gaba ɗaya za su yadda kawaranta su haka suke kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa 'yan shi'a sharri ne na halitta sai mutum ya yi taka tsantsan ba ɗan ƙarami ba duk inda suka shiga ƙoƙarin yaɗa yahudanci da rayar da shi suke yi amma sai ga a'a to abin kama addini ba kama da addini ba kwata-kwata domin yahudawa su suke a ɗauki alkur'ani a yar shi'a sun ce a yar sun ɗiba annabawansu ga sunan guda goma sha biyu sun ce ba don da ya kimanta annabi don ya ce shi ne kawai ba amma ba dalilin da zai hana a ce limamai sha biyu ba annabawa ba ne mun karanta da ko anan kun fahimci wannan da kyau sallah ba dole ba ne ka yi ta in dai kana da imanin cewa ana iya yin ta sai mahadi ya bayyana to sun faɗi wannan jin da suka halartar da fasikanci da sunan muta'a suka halartar da ƙarya da sunan taƙiyya suka rena Allah da sunan bada'u kuma da wannan ɗabi'an yahudawa ne yadullahi maghlula inna allaha faqirun wa nahnu agniya duk wannan shigantakan ba abin da basu faɗi ba yahudawa ne Allah madaukin sarki ba mu labari duk sun canza littafin da Allah madaukin sarki ya saukar mu annabawansu sun sa wasu abubuwa da suke so to shine sai aka haifar masa da wannan shi ma qur'ani yana cikin haka in ka kalli aqidin yahudawa gaba ɗaya ka kalla kidin shi a gaba ɗaya sai gaba wani bambanci gaba ɗaya yasa wannan malami yana da zurfin ilimi da masaniya a kansu yace kawai wani bai yahude ne yake kokarin dilmiyar da musulunci a kogen hallaka domin ya raya batansu na yahudanci amma sai aka samu batan goyon bayan ahlul baiti domin an san kai musulmi haka zaka ce zo ga yahudanci dan yaye ka ba za ka bi ba kun gane to shi ne sai aka bullo da haka mala yake cewa kama yagmus bulus bunu shawil kamar yadda bulus ɗan shawel ya dilmi yadda kiristoci shi wannan bulus ɗin malakil yahud an nasraniya shi sarkin yahudawa ne ya dilmiyar da kiristanci ya lalata kiristanci gaba ɗaya litahaya dalalatuhum saboda ya rayar da batansu na yahudanci domin dukkanin littattafan inji ba inda a ciki aka ce annabi isa Allah ne ko dan Allah ne duka babu shi wannan bulus din yana da aƙidan cewa kowa ma Allah ne ku gane to sai aka kawo mai ƙara ga wani da makiyin annabi isa ne shi bulus makiyin annabi isa ne dare ɗaya kawai sai ce wa ya ga annabi isa wai annabi isa ya magana da shi ya ce ya rubuta kamar yadda masu rubutu ke rubutawa makiyinka mai fada da kai ne mugun alkaba'i yana kashe mabiyanka ko kuma yau ya shigo cikin addinin ba yahudi ne ɗaliban annabi isa suka ce ba su yadda ba to ya iya makirci sai shiga cikin gari ta ƙarere yana makirci dola yana ta yadda da shi sai suka ce to ya kamata a haɗa kai a kashe wutan fitina mun gano wannan dama haka yake so sai aka ce to a tafi wajen sarkin Constantiniya shine zai to shi kuma wancan sarkin yana da aqidan kowa Allah ne sai ga ga wani yana cewa Allah uku ne kaga mai cewa Allah uku sun kama hanya yi kun gano wannan dake ku to shine sai ce to duk a kife sa kasan kwangiri a ji a kwanta bacci in garin Allah ya waye a tauran da gani a sama ita Allah ya dare ta gaji maganan banza muƙabala za a yi ba wani a kefa wani a cikin kwando ya kara kan shi tukuna sannan a san makto shi kenan sai kuma sai suka yadda cin da sarki ne ba a mai gaddama ina fatan mun gano wannan da kyau mu ina romu da sarautan shi ko mun gane da aka yi faru shi kenan kawai sai a kama waɗancan attaurorin gaba ɗaya sai aka ƙona injila ta sai aka ƙona su kawai sai aka bar wannan na hannun mutane yanzu wanda yake cewa Allah uku ne to akwai ɗaya daga ciki da ta fara konewa ba ta kone gaba ɗaya ba sai aka ɗauke ta kun gano wannan to ita wannan ita ce sana nan a fadan Vatican an sa mata tsaro sai dai kawai in ka je a gilashi zaka hango ta amma baka iya zuwa inda take akwai tsaro mai tsanani na lantarki wanda in ka sake ka matse inda wannan waje yake to lantarkin zai kace-kace da kai an taba samun ɗaya daga cikin waɗanda suke ma'aikatan wajen ne ya taba ɗauko ta ya fito da ita an buga wani ɓangare na irin abin da ya ɗaukowa shi sa ba su yarda da wannan attauran da aka buga wanda ba da cewa isa ɗan allah ba ne gaba ɗaya suna ta kawai musulmi ne suka rubuta sau da bai da bambanci da ayoyin alkur'ani da komi da jisan manzan allah mun gano wannan da ku ko lokacin da Yusuf Mabera yake mukabala da wani fasto a Lagos ya buga mai misali da ita sai ce bai yadda ba ko kun gano wannan da ku ita ma injila ce to amma duk wani shirka da wani makirci da wani shegantaka ko to duka babu duka babu to shi yanda Bulus ya kokarin lalata addinin Annabi Isa ko ya rayar da yahudancin shi to haka Abdullahi dan Saba al-Yahudi yi nufin lalata addinin musulunci ya rayar da yahudancin shi a ciki iri ɗaya ne ba wani abin da ya canza wa tilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas jama'a mun gani in maƙala sannan sai yake cewa lam yadkhulu fil islami ragabatan su fa yahudawan da suka zo suka ce sun tuba sun shiga addinin musulunci ba wai fa sun shiga musuluncin saboda kwaɗayin musuluncin bane wala rahabatan min Allah kuma ba sun shiga da tsoron Allah ne a cikin zuciyarsu ba walakin maqatan li ahlil islam sun shiga ne saboda mugun nufi da nun kufurci da kokarin kifar da al'umman musulmi abin da ya kawo su kenan wannan shi ne karshen abin da mala ya kawo mana na bayanin al'amir sha'abi Allah ya saka mai da alkhair wannan magana mala ya ce karanta lalaka ya sharhu sunna a mujalladi na takwas lambar matsalan 1461 da halal fi sunna jizin farko shafi na 497 wallafzi lalaka'i ghairu ibaratun annasraniya ta haya dalalatihim banda wannan lafazin wanda dhakara al-muhaqqiq annaha ghairu wadiha fa akmaltuha min as-sunna lil halal yastaqim al-ma'ana ya ce ta fito a cikin littafin amma rubutun da aka yi bai fito gwara-gwara ba sai duba ya ga ruwayan ta yi ɗaya da ruwayan da ta zo a cikin sunna ta allala kayi shi sa sai cike ta yi san lalle abin da aka yi nufin rubuta ke nan ba a rubuta ba ina fatan mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon ƙwarewar lokaci za mu saurara a nan وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم